الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو أتكون للتافي من البركة ميسونا متن الأخضري wanda muna darasi na sha bakwai kuma muna cikin bayani akan sallah mun yi magana akan abin da ya shafi sharuɗanta yau za mu tashi bayani akan farillai abin da yake nufi da farillai a nan yana nufin rukunai su yake nufi da fara'idu salati tumali ce faslun ai haza faslun fara'idu salati ya kunshi bayani akan farillai ko ka ce rukunnan sallah idan an ce fara'id jam'u faridatin fara'idu salati farillan sallah ko rukunnan sallah na farko niyyatu salatil mu'ayyanati shine kudurta niyyar sallah sallah da take almu'ayyana abin ayyanawa wato yana nufin sallolin nan guda biyar azahar la'asar magarib isha asuba to duk lokacin da bai sallah ya tsayu domin zai ɗaya daga ciki to zai yi niyyar wannan sallar da zai yi kuma ya ayyana ta in azahar ce ya ayyana wa zuciyarsa cewa zai yi sallan azahar illa asar ce kamar wannan da muka yi to ya ayyana ma'ana ya bujiro abin ga zuciyarsa cewa zai yi la'asar wannan shine abin da abin da ake nufi eh saboda haka suka ce idan mutum ya zo haka kawai shi dai ya yi niyyar zai yi sallah amma bila ta ayyinin ba tare da ya ayyana wacce sallah zai yi ba zahar zai yi la'asar magarib isha asuba bai ayyana wannan a zuciyarsa ba to suka ce niyyar sabata zamo karɓaɓɓiya ba na fatar an gane tunda sallolin da yawa to shi yasa suka ce a wajen niyya ana buƙatar abubuwa da dama banda wannan wannan ɗaya ne daga ciki za su kai kamar guda biyar ina jin akwai alfaki hani ɗaya daga cikin malamai na mazhaba ya ambaci wannan abu na farko shine in ka zo wajen niyya ka ƙudurta cewa wannan sallah ɗin farilla ce in sallar da za ka yi farilla ce in ta sunna ce ka kudurta sunna ce in ta musahabi ce ka kudurta cewa musahabi ce abu na farko kenan sannan abu na biyu ka kaddarta ta a ranka wacce ce daga cikin sallolin farillai tunda muna da azahar muna da la'asar muna da magariba muna da isha muna da asuba muna da sallar juma'a wannan duk wajibai ne to ka hararo wa zuciyarka ka ayyana ta kuma duka wannan aikin zuciya ne harshe bai da alaƙa da wannan na uku shine yace kuma ka ƙaddara ada'i ne za ka yi ko ƙaba'i yanzu kama wannan da muka yi sunanta ada'i saboda mun yi ta cikin lokacinta amma da sai da rana ta faɗi sai mun ka taso za mu yi la'asar to ka ƙaba'i za mu yi to in ada'i ce kuma sai ka hararo wa zuciyarka za ka yi ada'i saboda banda ada'i akwai ƙaba akwai ƙaba'i ko sannan na hudu shi kuma ya shafi mamu yawwa shi ne ya ƙudurta cewa yana koyi da liman to waɗanga abubuwa guda uku sai sun kammala sannan niyyar masallaci ta zamo karɓaɓɓiya musamman mamu an fahimci wannan eh amma shi da liman da mai sallah shi kadai to waɗancan uku da sun samu shi kenan ya kudota cewa sallan farilla ce in ta farilla ce sannan ya ayyana sallar a zuciyarsa sannan na hudu ya kudota cewa a da'i bayarwa zai yi koron ko zai yi wannan liman ko kuma mai sallah shi kadai to shi ma mu shi ke da ƙarin ɗaya shi ne ya ƙaddarta a zuciya shi cewa yana bi yana koyi da liman suka ce su uku ɗin nan na farko dole a same su amma da ma mu zai bi liman ba tare da yayi niyya koyi da liman ba to koyinsa ya yi amma bai da ladar koyi da liman ladan da za a ba masu koyi da liman shi ne saboda bai yi niyyar ba eh to duk wannan masail a layin niyya kuma duk wannan aikin zuciya ne tunda sun ce mahalluha alqalb zuciyarsa bagiranta shine tsokan zuciya duk waɗanga abubuwa guda hudu to zuciya ake son ta hararo su na fatar an gane eh to dole a wa mutane bayani su kula da waɗannan abubuwa duk wanda an ka rasa daga cikin wannan niyya ka bata zamo karɓaɓɓiya ba in kuma niyya bata kullu ba babu sallah saboda rukuni ce yana da kyau a kula da wannan eh alfaki hani shi yayi wannan bayani wanda yana ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan mazhabar suka ba da gudunmawa wa takbiratul ihrami rukuni na biyu shine kabbar harama ita ma rukuni ce daga cikin rukunin sallah dole ne mai sallah ya yi kabbar harama ya faɗi lafazinta shine allahu akbar sun ce wani lafazinta baya wadatarwa ko da yana ɗauke da ma'anar Allahu akabar kamar ka ce misali Allahu azim gagarin ma'ana ɗaya ce to amma bai ba bai ba an kira ta takbiratul ihram saboda da kayi ta to ta haramta maka duk wani abu da zai bata sallah shi yasa ya zo a hadisi cewa miftahu salati at-tahara wa tahrimuha at-takbiratu wa tahliluha at-taslimu mabudin sallah tsalki alwala abinda zai haramta abinda zai bata ta to shine kabar harama da ka ce Allahu akbar duk wani abu wanda yake mufsidi ga sallah to haramun ne ka yi shi kal akali wa shurbi wal af'alil kasira da makamantansu to kuma kana yin sallama to kuma wancan haramcin ya gushe shi yasa aka kira ta da at-tahlil halattawa ta halatta maka ka ci ka sha da sauransu eh haramci ne na ɗan lokaci ba haramci ne da wamame ba walƙiyamu laha da kuma tsayuwa laha domin ita kabbara harama ɗin ba a yin ta a zaune sai ka yi ta a tsaye tsab to wannan wajibi ne rukuni ne wal fatiha da karatun fatiha shi ma menene rukuni ne karanta fatiha saboda nassin da ya zo cewa babu sallah ga wanda bai karanta ummul qur'an an gane ba na babu sallah ma'ana babu sallah karɓaɓɓiya ingantacciya ga wanda ya sallah bai karanta fatihatul kitabi ba duk da malam mai askari ya kawo saɓanin malamai shin wajabcin ya shafi dukkanin rukun abin nan kabarbarin abin nan raka'o'in sallah ko ko ya shafi wani sashe na raka'o'in ko da raka'a ɗaya ce to ya kawo maganganu guda uku akwai waɗanda suka tafi cewa fatiha wajibi ce fi kulle raka'atin wanda shi ne zance mashhuri shi an kafi sani kowace raka'a da za ka yi to raka'a rukuni ce fatiha kai rukuni ce ga wannan raka'at sai waɗanda kuma suka ce a'a ko da raka'a ɗaya aka samu fatiha shi kenan sauran raka'o'i ko da ba samu fatiha ba sallah ta yi dama hadisin yana maganar a yi sallar gaba ɗaya ba fatiha shine la salata liman lam ya ƙara bi fatihatul kitabi ko bi ummil qur'an to su haka suka fahimci hadisi suka ce hadisin ma'anarsa ya zan tun daga farkon sallah har zuwa ƙarshen ta babu fatiha amma in raka'a ɗaya ta samu shikenan wasu kuma suka ce a'a ya zamo mafi yawan raka'o'i na sallah din ya zamo an samu kamar misali da raka'a hudu kila raka'a uku a samu fatiha a cikinsu to raka'a ɗaya don ba ta samu fatiha ba wannan ba komai ne to amma zancen farko shine ya fi ƙarfi cewa alfatihatu rukunin fi kulle raka'atin walƙiyamu laha da tsayuwa domin karanta fatiha ba a yin karatunta a zaune ko a halin ruku'u a halin dukawa war ruku'u da kuma yin ruku'u shi ma rukuni ne war raf'u minhu da ɗagowa daga ruku'u shi ma rukuni ne duk da wasu malamai sun ce a'a sunna ne ɗaguwa daga ruku'u in yi ruku'u da zai yi tazarce zuwa sujuda ruku'unsa ya yi akwai masu wannan ƙauli a mazhaba to amma dai zancensu ba karɓaɓɓe ba ne zancen cewa arraf'u minhu shi ma rukuni ne shi ne karɓaɓɓe abin da za a dogara gare shi wasu judu da yin sujuda alal jabhati akan goshi shi ma rukuni ne eh yasa ya ce akan goshi saboda a mazhaba ta malikiya yin sujuda da hanci ba wajibi ba ne ba rukuni ba ne wasu ce sunna wasu ce musahabi eh da mai sujuda zai yi sujuda kawai goshinsa kawai ya taɓi ƙasa banda hanci suka ce sallarsa ta yi amma da zai akasa haka ya yi sujuda da hanci goshi bai taɓa ƙasa ba to bai da sallah to shi yasa ya wannan saboda shi hanci zai zo a cikin sunnoni ko musahabbai to shi yasa ya kaidi ya ce alal jabhati to a nan kuma malamai suka ce ba ana nufin dukkanin goshi ba ai ala juz'in minha in wani yanki na goshinka ya samu ƙasa shikenan eh ba dole duk goshin naka sai me sai ka narke shi ga ƙasa ba in wani sashi an gane ko gabansa ko farkonsa ko tsakiyarsa kawai ya taɓi ƙasa gabansa da bayansa bai taɓa babu komai abinda da ake so wani sashe na zan warraf minhu da ɗagowa daga sujuda shi ma rukuni ne to shi kan wannan ijima'i ne ba kamar na ruku'u ba shi wannan ijima'i ne na malamai to in baka ɗago daga sujuda ba ya za a yi ka tashi ai dole ne ma ka taso ko ba haka ba dole ne ma ka taso ai to shi yasa nan shi kan an kai ijma'i cewa babu malamin da ya ce tasowa daga sujuda ba rukuni ba ne kowa ya yadda wale itidalu haka da daidaituwa shi ma rukuni ne rukuni ne abin da ake kira al'itidal shi ne ya zan kowace gaba ta jikinka ba ta karkace ba an gane shi ake nufi da yawa ƙafarka da banka da tsararka da wuyanka komai naka yana tsaye straight in a halin tsayuwa ne in a halin sujuda ne kuma ya tsaya yadda ake bukatarsa an gane kamar banka ya zamo a lankwashe ya zamo a miƙe ba tare da baya ya taso ba ko ya yi ƙasa ko kai ya taso ko ya yi ƙasa ba ya zamo straight daidai wa daida in a halin sujuda ne shi ma kowace gaba ta tsaya inda ake bukata ba tare da wani raurawa ko makyarkyata ko yawo ko motsi wannan shi ake kira al'itidal in tsayuwa ne ba tare da ƙafa ta lankwashe ba ko duddugi ya taso ko wasu yatsu su tafi ƙasa wani ya taso sama a komai yadda ake son sai ya tsaya yadda yake an gane bisa ga al'ada to wannan rukuni ne eh sau da haka yadda zaka ga wasu sun yi tsaye amma sun yi wani ɗan ƙunzugu haka to wannan na kuskure ne ko sun yi tsaye amma sun ɗan karkace eh an ba ɗayan ƙafan nauyi an ɗan karkace wannan duk babu itidal duk wannan yana ɓata sallah in dai ba lalura gare ka ba ba haka Allah ya halicce ka ba to ka tsaya tsaf ko ba haka ba ka tsaya tsaf komai naka ya tsaya yadda yake waɗumani natu da kuma nutsuwa eh da kuma nutsuwa to abinda ake nufi da tumani natu shine ruju'u kulli udwin ila makani don ga al'ada gaɓoɓin ɗan adam in yan motsa to su ma gaɓan suna motsawa an gane in ka daina motsa to kowace gaba za ta yi ƙoƙari ta koma yadda take to kowace gaba ta koma yadda take shi ake kira a tumanina eh shi ma wannan wajibi ne to shi wannan yana samuwa ta yadda misali in ruku'u kai to ba da yin ruku'u ka zabura ka taso ba a in kai ruku'u sai ka bari kowace gaba sai ta tsaya tsaf sannan za ka taso taso wanda za ka yi kuma za su motsa to in ka miƙe tsaye kuma za ka tsaya ba faɗuwa kawai za ka yi kai sujuda ba za ka jira kowace gaba kowane ƙashi ya koma mazauninsa haka in ka duka duka wanda za ka yi gaban su ma za su motsa wasu za su gwabce daga mazauninsu to in ka duka ka yi sujuda ba tasuwa za ka yi ba sai ka jira kowane ƙashi ya koma inda yake kowace gaba ta koma inda take ta yadda babu wata gaba da ke rawa ko motsi to wannan shi ake kira eh addumanina to wannan wajibi ne eh ka karanta su kawai ake ba a san ma'anarsu ba shi yasa ake ta shirme a sallah an gane ko wattartibu da jerantawa baina fara'idiha tsakanin farillan sallah yawwa ma'ana farillan nan da ka ji ana faɗa to su zo yadda an ka faɗe su a jere daga wannan sai mai bi masa sai mai bi masa to wannan jeran ta shi ma wajibi ne karka yi da karka yi at-taqdimu wa ta'khiru eh wannan zai iya kawo ma matsala a sallah wassalamu da yin sallama in sallah ta zo ƙarshe kenan to wannan sallamar da za ka yi rukuni ne e sallah ba za ta kammala ba dole sai an sami sallama sai an samu assalamu alaikum da lafazi kuma bayyananne ne ba a sallame sallah cikin zuciya an gani ko da sallah asirtawa ce to mafi karanci labba su motsa da halishe da labbanka su motsa wajen furta lafazin ko da sauti bai bayyana ba wajulusuhu da zaman sallaman ba zaman tahiya ba shi zaman tahiya ba rukuni ba ne an gane yauwa in ka zauna zaman ƙarshe ka fara tahiya to har ka ƙare tahiyan wannan zaman ba rukuni ba ne ko da baka yi shi ba akwai yadda za a yi sallaka ta inganta amma kana gama tahiyan kai su salati da addu'o'in da za ka yi to da ka ce a da ka fara da a ɗin nan ka rufe da kum ɗin nan to shi tazaran da aka samu na furta wannan lafazin to wannan zaman shi kaɗai ne rukuni sauran zaman duk ba wajibi ba ne za a faɗi matsayinsa ba rukuni ba ne da shi da lafazin tahiyan duka to shi sai ce maka wajulu suhu in baka gane ba sai ce Allah zai yi ƙari nuhu don da ya cire ma ishkali zaman da yake gwamaye da sallama banda zaman da yake gwamaye da tahiya ko salati ga annabi ko addu'o'i wannan ba rukuni ba ne wa sharɗuhu ko wa sharɗin niyyati to ya sake dawowa ga niyya sharaɗin niyya muqaranatuha gwamayata li takbiratul ihrami lokacin da za a yi kabbar harama ma'ana ya zamo lokacin da za ka ƙudurta niyya to daidai lokacin da za ka yi kabbar harama kada a rarrabe su kada lokacin niyya daban an gane kuma lokacin da za a yi kabbar harama daban misali ka yi arwalla bayan ka gama arwalla sai ka ƙudurta sallat bisa siffar yadda mun ka faɗa yadda ake niyyar da abin da niyya ɗin ta ƙunsa sai bayan ka gama wannan to sannan ka tashi ka je masallaci ka abin nan to wannan rarrabewan ya roshe maka niyya yanzu sai ka sake jaddada niyya kenan mafi kyau niyya ka bari sai ka tsayu inda za ka yi sallah Eh? kana tsayuwa ka fuskanci alƙibla an gane to sai ka fara hararo niyya ɗin a zuciyarka kana kammala hararo ta sai ka kabbarta sallah eh amma su zamo tare da lokacin kabbara da lokacin niyya wannan ba dole ba ne abinda dai abba asu a rabe su ya zamo niyyar kada tazaran da aka bata da yin kabar harama ya yi rata mai tsayi wannan su ne rukunan sallah wasu na nuha sunnonin sallah al'iƙamatu yin iƙama da ake yi bayan an yi kabbar harama ana iƙama kamin a fara karatu to wannan iƙama sunna ce ba wajibi ba ce kenan ko ba a yi ta ba sallah na nan eh da ladan zai kira kawai liman ya shigo sai a tada sallah sallar ta yi amma dai an yi asaran ladan iqama eh amma dai wannan ba zai taba sallah din ta yadda za a ce ai sai an sake ko ko sai an yi wani sujudu na sahu a wasu suratu haka karatun sura shi ma sunna ne karanta sura an gani? eh duk da wasu malamai sun ce akwai ɗan gyara a nan gyaran shi ne kamata ya ce karanta aya ko wasu ayoyi da abinda a sunna karanta aya ɗaya an gani? duk abin da ya ƙaru daga aya to wannan musahabi ne to in ya ce karanta sura kaga yana hukunta tun daga harkonta har zuwa mi shi yasa malamai sun ga ce nan akwai gyara eh akwai gyara to shi kuma karanta sura gaba ɗayanta a raka'a ɗaya musahabbi ne ba sunna ba ne a wurin malaman mazhaba an gane abinda as sunna in ka yi fatiha ka samu aya ɗaya eh eh da ka karanta aya shikenan zaka iya ruku'u amma duk abin da zai haura aya ɗaya ya kai biyu uku hudu biyar kai ta tahiya har ka kai ƙarshen sura to wannan duka musahabi ne to shi yasa nan kamata ya mala ya ce wal ayatu hmm? yawwa mina sura haka ya kamata ya faɗa allati ba'da al-fatihati wadda take biyowa bayan fatiha kenan in kai sura kamin fatiha to wannan karatun ba sunna ba ne wal laha da tsayuwa domin karanta sura ɗin ko ayat ko ayoyin sunna ne wasirru fi ma yusarru fihi haka asirta karatu a inda aka ce a asirta shi ma sunna ne kenan asirtawa inda ba a neme ka ka asirta ba to wannan ba sunna ba ne ya zamo laifi ya zamo bid'a yana nufin kamar sallah azhar la'asar to wannan abinda a sunna a asir ta karatu da raka'an ƙarshe ta magariba da raka'o'i biyu na ƙarshe na sallan isha to wannan su an kaso a asirta a asirta karatu an gani? eh to asirru kamar yadda muka sha bayani yana da a'ala yana da adina mafi kololuwan asirta shine ka jiyar da kanka a gani ka yi karatu kuma karatun sautin shi yana zuwa kunninka an gani? eh amma da wani abu zai wuce kunnen ka kuma shikenan ba zai ji ba da wani zai zo kusa gare ka ba zai ji ba an gane kai dai ka jan abinka to wannan shine a'ala sirri duk abin da ya wuce daga haka to ya zama bayyanawa da wani zai zo kusa da kai ya ji kana karatu a sallan azahar ko la'asar da sauran wuraren da ake asirtawa to wannan ka bayyana ga dole sai ka su da sahawi adana sirri shi kuma suka ce shi ne ya zama harshe da laɓa suna motsawa amma kunne ma baya ji to shi kuma wannan shi ne mafi ƙarancin asirtawa shi kuma duk abin da ya ƙasa ga haka to ba karatu ba ne baka yi karatu ba baka yi karatu ba wal jaharu da bayyanawa fi ma yujharu fihi a inda ake bayyanawa shi ma sunna ne eh kaman sallan isha magariba raka'o'i biyu na farko sallan isha shi ma raka'o'i biyu na farko sai sallar asuba to wannan wurare eh sunna ne a bayyana to shi ma bayyanawan yana da a'ala yana da adana eh shi ba shi ba ga suka faɗa eh to mafi ƙarancin bayyanawa na karatu shine ka jiyar da kunnanka da wanda ke kusa da kai shine mafi ƙarancin bayyanawa kai kana ji kuma in wani ya zo kusa da kai yana ji amma da wani zai dan koma can gefe gare ka kuma ba lalle ba ne ya ji ba zai ji ka ba to wannan shine mafi karancin bayyanawa duk bayyanawa da ta yi ƙasa ga haka to ta zama asirtawa in wurin da ake neman ka bayyana ne to kaga sai ka yi sujudu sawi an gane to to yana da kyau a kiyaye waɗannan abubuwa Mm. a alaɗinsa shi kuma daga nan abin da ya sama mm. daga yadda na kusa da kai zai ji har abin da ya ƙaru to wannan ba iyakance maka ba wasami Allahu liman hamida da faɗan sami Allahu liman hamida eh Allah ya amsa ga wanda ya yabe shi sami a nan ma'anarta ajaba karka ce Allah ya ji Hmm? ba haka ake fassarawa ba Allah ya karɓa ga wanda ya gode masa saboda in ka ce ya ji to ya karɓa To ka gani Kaga ba lalle ba ne ya karɓa Hmm? to karɓawa ake nufi a nan wa kullu takabiratin duk wata kabbara sunnatun sunna ce illal ula banda waccan ta farko da an ka faɗa cikin rukunai duk wata kabbara in ka cire ta farkon to sunna ce wata shahudani lafuzzan tafiya tafiya guda biyu da tafiyan farko da ta ƙarshe dukkaninsu sunna ne Eh, duk da akwai saɓani wasu daga cikin malaman mazhaba sun ce a ta farkon sunna ce ta ƙarshe kuma wajibi ce amma dai abin da yake mashuri a mazhaba dukkaninsu sunna ne wal julusu lahuma da zaman da za a yi don karanta lafazzan nasu shi ma sunna ne wa taqdimul fatihati ala surati da gabatar da karatun fatiha akan sura shi ma bi sunna ne sai ka yi fatiha sannan ka yi sannan ka yi sura wattaslimatu saniyatu da sallama ta biyu eh tunda ta farko an faɗi hukuncinta a cikin rukunai ko yanzu ta biyu kake buƙatar sanin meye hukuncinta malam ya ce ita ma sunna ce wasalithatu da sallama ta uku amma ita ta keɓanta ne lil ma'amumi ga mamu kawai shi kaɗai ke yinta liman bai yi bayyin ta uku mai sallah shi kaɗai shi ma baya sallama ta uku to da ta biyun da ta uku ga shi mai bin liman dukkaninsu sunna ne saboda haka su malaman malikiya sun kasa sallama gida uku ko gida biyu sun ka ce da liman da bai salla shi kaɗai sallama ɗaya zai yi an gane sallama ɗaya zai yi wanda ka ba mutane sallah shi yasa haga wasu masu bin mazhabin malikiya za ka ga limamansu suna sallama ɗaya to can sun ka ɗauku shi kuma mamu to shi akwai inda zai sallama uku akwai inda zai sallama biyu an gani idan ya zan ya bi liman kuma akwai wani gefen hagunsa to sallama uku zai yi in ya yi sallama farko wadda ita rukuni ce a ɓangaren dama zai yi ta an gani sannan ya yi ta biyu ita kuma zai fuskanci liman ko da kai ko da zuciyarsa haka suka faɗa e yuwajihul imama bi wajihihi au bi kalbihi zai fuskanci liman da wannan sallama ma'ana raddan alai tunda ai sai liman ya sallame to wannan sallama ta liman kamar sallama ce gare shi to ta biyun nan da anka ce yayi mayarwa ce ga liman na ba ta an gane to sai ya dawo gehen hagunsa in akwai wani mamu irin shi shi ma ya samu wani abu sharaɗi ya zamo shi ma ya samu wani abu a sallah to nan ne shi ma sai ya masa sallama ta uku to haka sun ka karkasa abubuwa e, to dalilin su na hujja suna yin wannan in kun ka samu littafin almuwatta na shi alibamu malik Uh, ya kawo wani asar daga abdullahi dan umar cewa ɗalibinsa nafi'u ya ruwaito daga gare shi in ya zo zai yi sallama lokacin da ya bi liman sallah to zai sallama farko a ɓangaren damansa sannan ya yi sallama ta biyu ga liman sannan kuma ya jiyo gefen hagu ya yi sallama ta uku da isnadi kuma sahihi zuwa ga shi abdullahi dan umar to daga wannan sai su malikawa sai sun ka ce sun samu hujja cewa mamu sallama uku zai an gane? eh to wannan shi ne dama al'imamu malik kusan na umar da ɗansa abdullahi ɗan umar in abu ya tabbata gare su kuma wani abu bai zo daga sunna mai ƙarfi wanda ya roshe shi ba to yana riko da shi to daga annabi ba a samu nassin da ya ce ka'ai sallama uku ba amma abin da an karuwaito ga annabi sallama biyu an ruwaito kuma wasu hadisan wani lokaci kuma yana sallama ɗaya ba a ruwaito yana ta uku ba ba a ruwaito kuma ya hana a ta uku ba to da aka samu daga shi wannan sahabin abdullahi dan umar a matsayin maukufi zuwa gare shi duk da shi bai ce ya ji daga annabi ba ko ya ga annabi ya yi to sai suka yi hujja da shi saboda mi sahabbai adalai ne a imanin al'imamu malik bai yiwuwa shi abdullahi dan umar ya kirkiri wannan abin a matsayinsa na sahabi ɗalibin manzon Allah kuma wanda Allah ya bashi shaida kina akwai wani dalili da yake da shi daga shi annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine hujjar su wasu kuma suka ce a tun da dai annabi bai yi ba mu mun tsaya iya inda annabi ya tsaya sallama biyun da annabi ya shi kenan suka ce ita kowa zai yi da liman sallama biyu zai yi mai sallah shi ɗai sallama biyu zai yi mamu shi ma sallama biyu zai yi suka ce waccan sallama ta uku tun da ba a ruwaito ta daga annabi ba ba za su karbe ta ba an fahimci wannan suka ce ba za su karbe ta ba don da wadda shi ma mu ya gehen dama da wadda ya gehen hagu su suka tabbata daga annabi amma wadda aka ce ya yi raddan alal imami ita suke nufi da ta uku duk da a tsari kuma ita ce ta biyu to suka ce ba a ruwaito daga annabi ba saboda haka su sun tsaya iya inda annabi ya tsaya kowa sai ya yi mi yawa tun da annabi an ka ce abi ko wannan shi ne dalili in mutum ya yi uku ɗin a matsayin ya bi abdullahi dan umar bai laifi ba in kuma ka taƙaita ga iya ga abin da annabi ya fi ya tsaya shi kenan Allah zai baka ladan kwaɗayin? Yauwa, ɗabbaka sunna. Eh, to wannan shi ne. Duk da na ji wani malami yana yana wa'azi sai ce wannan kwata-kwata bai ma da asali ga addini. Kuma ga abu rubuce cikin mawaɗa. Kaga jahilci bai karanta ba. ya sosai. Ai, isnadi ne ma kamar zinari ba. isnadi ne tunda a ce al'imamu malik abdullahi a nafi abdullahi da umar ai wannan ma wasu ma suna ganin ma yana daga cikin maɗaukakan asadid ma wanda mun karanta shi a misbahun rawi ai ba magana inganci mallam isnadi ne ka shams eh ku duba mawaɗa za ku gan shi ka gani eh to kaga ba za ka ce abin bai da shi abin da yake kokarin ya nuna kamar 'yan malikiya su suka kirkiro abin malaman fiqihu suka tunda in sun zo kawai rubutawa suka yi ba su kawo dalilai da sauransu shi abin da ya ɗauka ke to kuma ba haka ba ne suna da asali saboda shi al'imamu ahmad kamar yadda na gaya muku al'imamu malik to yana riko ga abin da saboda shi sayyidina umar da ɗansa abdullahi duka a madina suka rayu a madina suka rayu to kuma shi al'imam malik kun ga madani ne rahimahullah madani ne to duk wani abu kuma wanda ya zo ya saba ma abin da ya samu malamansa na madina suke a kai to ba zai riko da shi ba yana rinjayar da aikin malaman madina akan sauran malamai saboda na farko nan annabi ya rayu a ƙarshe kuma na Allah ya karɓi rayuwarsa kuma a nan aka cika addini duk wani abu na addini nan ya cika duk wani abu na addini galibinsa mu'uzaminsa na hukunci hukunci a madina aka koyar da shi to wannan shi ne da haka ba a ce abin bai da asali kwata-kwata e, tabbas ba a ruwaito daga annabi ba amma an samu daga sahabi to in mutum ya yi wani abu da aka rawaito dama matsala a ce annabi bai yi abu ba salaf ba su yi ba kuma kai ka zo ka yi wannan abu shi kuma abdullahi dan umar kuma ba a rawaito wani ya saba masa ba sannan kuma abin da ya zo da shi kuma bai roshe na annabin ba ballantana a ce abar mai kayansa والجار بالتسليمة الواجبة da bayyana sallaman nan ta wajibi shi ma sunna ne sallama farko kenan amma da zai yi ta asirce kuma babu komai ta yi salatu ala rasulillahi da yin salati ga manzon Allah shi ma sunna ne wasujudu alal anfi da yin sujuda akan hanci shi ma sunna ne wal kaffaini da tafunan hannaye shi ma sunna ne wa rukubataini da yin sujuda ga goyu guda biyu sunna ne wa tarafil qadamaini da yatsun kafafu guda biyu duk yin sujuda gare su sunna ne duk da wasu sun ce a'a farilla ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce an umarce ni in sujuda akan gabbai guda bakwai sai ya lissafa waɗannan gabban da shi ya ambata suka ce to tun da annabi ya ce an umarce shi asali umarni akan ɗaukar sa akan wajibi sai an samu wani dalili wanda ya zo ya nuna cewa fa abin ba wajibi ne gare ka ka zo da shi ba suka ce saboda haka da sujuda ga hanci da goshi da tafukan hannaye da ainihin guwayu da yatsun ƙafafu shine a taraful ƙadamai ne wajibi ne kuma wannan shine ya fi inganci eh shine zance wanda ya fi inganci dole ne in ka zo su juda waɗannan gaban kowannen su ya zamo bisa ƙasa wasu turati ligairil ma'amumi haka sunna ne ga wani mamu ya sa sitara wani mamu yana nufin liman da mai sallah shi kadai shi mamu sitirar liman ita tashi ba bukatar sai ya sa sitira wa aƙalluha mafi ƙarancinta wanda katta kasa haka gila hin shi ne ya zamo ta kai kaurin tsinin mashi in kaurinta bai kai kaurin tsinin mashi ba to ba za a yi sutura da ita ba wa tsulu zira'i ta fuskar tsawo kuma ta zamo zira'i zira'in hannu yawa shi ne daga saman yatsu zuwa gwiwa hannu shi ake kira zira'i to abinda za ka kafa a matsayin sutura to dole ne ya cika waɗannan sharuɗa da yake bayani na gaba kuma tsahirin wannan suturan ya zamo mai tsarki ba a sutura da najasa e, ko mutanajjis wanda da mai tsarki ne amma ya samu najasa shi ma ba a sutura da shi sabitin kuma ya zama mai tabbatuwa an gani ba wanda yana iya haɗuwa ba ko iska ya kwashe shi shi yasa sun ka ce maka ruhi ne a yi sutura da dabba yauwa kamar raƙumi ko doki da sauransu sai dai in kana da yaƙinin za ka iya gama sallah bai ɗaga ba ko zato mafi rijayi to wannan za ka iya sutura da shi eh amma in zai wuce ya tafi da shi to ba a sutura da shi an gane eh amma duk abin da zai iya zama zai cika waɗannan sharuɗa za ka iya sutura da shi za ka iya sutura da abokinka eh sai ka ce to wane zan yi sallah amma zan yi sutura da kai don kai in fara sallah ka gudu to kaga in ya gudu sallah sallah ta abin nan kenan eh to ana sutura da mutum eh ba komai ghairi mushawwishin ba wanda ke shagaltarwa ba kar ka sa abin da zai shagaltar da kai wani abu mai kyalkyali haka ko mai jan hankali wanda zai iya tauye maka khushu'i da sauransu to waɗannan ba a sutura da su to nan za mu kwana insha Allah wani darasin sai mu tashi musahabbai eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته